الحمد لله الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعد وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين الأولى للدين هم عضد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد وأحمد الله منه العون والرشد وبعد عباد الله إن من أسباب الطلاق في مجتمعنا كثرة الخروج إلى الحفلات والمناسبات وقد أمر الله تعالى النساء بملازمة بيوتهن ونهاهن عن التبرج والاختلاط كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة وهناك أحاديث وردت في السنة تؤكد النهي عن كثرة الخروج عن كثرة خروج النساء وأن ذلك يسبب الفتنة لهن ولغيرهن والمرأة بفعلها هذا تعرض نفسها للفتنة واللعنة ومن الأسباب أيضا كثرة الاشتكاء إلى الأولياء وبعض الرجال يكره ذلك ويراه منقصة فيثور غضبه ويحدث الطلاق ومثله الذهاب إلى المحاكم لفض النزاع فإذا بدأ الزوجان بالذهاب إلى المحاكم والقضاء فقل ما يسلم الزواج ويستمر بعد ذلك ومن ذلك أيضا الرغبة الشديدة في العمل الحكومي والعمل الحكومي الذي لا يليق بالنساء هو الذي يسبب الطلاق في الغالب وأما الذي يليق بهن فيتشرف الرجل الكريم بأن تكون زوجته فيه مثل تدريس النساء والعمل في المستشفيات التي تخص النساء ونحو ذلك وأفضل عمل المرأة في الدنيا على الإطلاق هو حفظ البيت ورعاية الزوج والأولاد وهذا خير من العمل في جميع مؤسسات الدنيا أعلمت أفضل أعلمت أفضل أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا ومن ذلك الإساءة إلى والدة الزوج وأخواته وقد حذر القرآن الكريم عن الإساءة بصورتها العامة وأمر بالإحسان في آيات منه والزوجة ينبغي أن تعامل والدة, زوج والدة زوجها كوالدتها وكذلك العكس ومن الأسباب أيضا طلب الطلاق من غير حاجة وهذا محظور شرعي وكبيرة من الكبائر نسأل الله المنان بفضله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين رزقنا الله عز وجل برؤيته في منامنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وأحبابه وأحزابه المفلحين في الدنيا والآخرة ثم أما بعد عباد الله فإن فإننا ندعو في آخر الخطبة ندعو للقادة جمعاء وكذلك ندعو لدولتنا الحبيبة وهي النيجر كما أننا نوجه الدعوة العامة إلى جميع من والله الله تعالى أمرا من أمور المسلمين بأن يتقوا الله تعالى في رعاياهم وألا وألا ينفذوا أمرا من الأمور حتى يتبين فيه مصلحة الفقراء والمساكين وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فقال اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فشقق عليه ومن ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق بهم فندعو القادة لإعادة النظر إلى هذا الحديث حتى لا ينطبق عليهم فإنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في كونها دعوة مستجابة وكذلك نعبر عن فرحتنا بالتوقيع بالتوقيع الذي حدث على أحكام المثلين في دولتنا النيجر وننتظر نشر ذلك في الإذاعة وكذلك في التلفاز وفي سائر وسائل الإعلام نسأل الله عز وجل أن يبسط الأمن في ربوعنا اللهم اجعل بلدنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ومن أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam hudu ba ta dasa ne akan bayani bisa kan ababen da suke zama sanadiyar lalacewa aure musamman waɗanda suke ɓangaren wato mata. Ku sani cewa kamar yanda waka ambata wasu daga cikinsu a hudubobin da suka gabata to daga ciki har yanzu daga cikin dai abubuwan da suke janyo mutuwa aure wanda ana samun su ne ɓangaren wato mata akwai yawan hita zuwa wajen bukukuwa da zuwa wajen wato wasu munasabobi masu dama wato waɗannan suna cikin ababen da suke zama sanadiyar mutuwa aure domin da dama daga cikin mazaje ba su san su ga matansu suna yawan kai kawo su kuma mata da dama daga cikinsu an jarrabe su da san yawo don haka Allah maɗaukaki a cikin alƙur'anin shi mai girma ya ma mata umarni da su lizimci zama a cikin gidajensu ya hana su hita da bayyana cirecinsu da kuma bayyana kwalliyansu da bayyana jikinsu a aya ta alƙur'ani da Allah ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku zauna a cikin gidajenku kada ku ɗora hita kuna bayyana cirecin ku irin hita ta matan jahiliya na farko ɗan uwa musulmi in ban da wata bukata wadda take ta kamata a huta saboda ita to musulunci bai yarda ba ya mace ta huto tana gogayya da kattai saboda haka ya kamata mata masu aure su kame kansu game da yawan hita wato ko da bukukuwa ne da sani cewa idan aka yi haihuwa wata ta haihu daga cikin makusanta in kin je barka to ya wadatas babu bukatar a ce sai kin je barka sai kin je shan kunu sai kin je gulma sai kin je biki sai kin je waye sai zama na wasu mata sun mai da rayuwarsu kullum suna waje cikin hita da haka yana da kyau wato iyaye mata su kiyaye wannan yan uwa musulmi akwai hadisai da dama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an rawaito da gare shi suna karfafa hani game da yawan hitan mata lokaci ba ya isa saboda hitarsu kullum tana zama sanadiyar wato fitina gare su da kuma waninsu kullum lokacin lokacin da mace ta fito to ita za ta bijiro da kanta da kanta zuwa ga fitina kuma za ta bijiro da wasu mutane su fada cikin fitina Allah ta'ala ya tsare yana daga cikin dalilan da suke sa aure yana mutuwa waɗanda suke hutawa daga ɓangaren 'ya'ya mata shine yawan kai koke a wajen wato magabata akwai mazaje waɗanda ba su san wato wani abu da ya faru ki je ki gaya ma magabatan shi ko mahaifan shi ko kuma naki abin da yake so ku tattauna ku fahimci juna amma da ga kina kai karan shi wajen magabata to sai ga kenan kina son ki lalata alaka ne da mu'amala da kuma mutuncin da yake tsakanin su don haka sai ya gaugawar rabuwa da ita ya don haka yana da kyau mace ta ta kiyaye yana daga cikin abubuwan da suke zama sanadiyar lalata auratayya wato zuwa koti wasu mata suna kai kara a kotu ko kuma wajajen hukuma ko wajajen alkali wato da yawa daga cikin maza suna jin cewa idan hammatarsu ta kai su ƙara a kotu aka yi shari'a aka ba ta gaskiya to shi yana ganin wani zama ne zai zo ci gaba da yi da ita bayan ta wulakantar da shi ta tozartar da shi musamman ma wato wasu lokuta in an je kotu sai ga alƙallan sun kausasa baki akan mijin sun yi maganganu waɗanda shi da kanshi tamkar dai ba ko ma za su ba su ci gaba da zama aure to kaga wato da yawa daga cikin maza idan haka ya faru tsakaninsu da matansu to wannan auren ya zama sanadiyyar mutuwan shi kenan ba lalle bane auren nan ya ci gaba ko da ka an koma gida ya dan ci gaba to dan lokaci kaɗan ne zai tarwace saboda haka wato yana da kyau a bi hanyoyin da alkur'ani ya tsara a wajen kai koke alkur'ani ya gayi yadda za a yi yana daga cikin abubuwan da suke zama sanadiyar kashe aure ɗan uwa musulmi wanda suke hutawa a ɓangaren ‘ya'ya mata shine kwaɗayin aikin gwamnati da dama daga cikin mata abin da ke kashe masu aure shine kwaɗayin su sai sun yi aikin gwamnati domin wata ɗiyama ce aurenta yana a hannunta na hagu aikinta ko kuma diplom ɗinta wadda ta samu tana hannunta na dama kenan wannan hidaraja wannan aikin nata ya hi girma ya hi martaba duk mijin da ta gano duk auren da ta gano zai taɓa aikinta to sai dai ta yi watsi da auren don ta rike aikinta me yasa take yin haka saboda can kuɗi ake samu nan kuma lada ce kaji shi ne kawai dalilin da yasa nan zaman aure za wurin samun lada ne da ibada can kuma wurin samun kuɗi ne to kuma rayuwar mu ta yanzu mutane sun yi ta kuɗi kai tsaye kamar yadda wasu sokaye ma suke cewa wai ai kuɗi hannu sun hi bashi ma'ana suna nufin wai shi aikin Allah bashi ne shi kuma wato wanda yake na duniya ne kuɗi hannu ne to kaga wannan wauta ce da kuma rashin sanin menene ma sakamakon lahira wanda ya san sakamakon lahira baya wannan kwamfaran tsakanin su lokaci ba isa a faɗaɗa bayani akai saboda akwai tsananin zahin yan uwa musulmi ya to mahi yawanci aiki na gwamnati wanda yake zama sanadiyyar mutuwa auren mata mahi yawanci in ka tsaya ka kalle shi sai ka ga wannan aikin dama bai dace ba da ɗaya mace irin ayyukan da wato Allah ta'ala ya samar da su cikin al'umma ne saboda ɗiya maza su yi, amma kankan ban mace sai ta kai ta tace ita ma irin wannan aikin za ta. Amma yawanci ayyukan da suke suka dace da mata ba su cika kawo rabuwar aure ba, kamar irin aikin likita, mace ta zama likita tana kula da ‘yan uwanta mata a ɓangaren wato likita, ko kuma mace ta zama mai karantarwa tana karantar da ‘yan uwanta mata, ire-iren waɗannan ayyukan ba su cika kawo hargitsi ba da hayaniya. amma in ka ɗauki misallan wasu ayyuka wanda ba sai na ambata su ba, da an gaya ma ma kai da kanka ka san duk wanda ya auri mai wannan aikin to wato auren shi yana tangal tangal ba lalle bane ya zauna saboda haka yana da kyau ƴan uwa mata iyaye mata su sani cewa babban aikin mace mahi darajar aikin mace shine aikin ta na cikin gida aikin da mace za ta yi cikin gida na kula da tarbiyyar ɗiyanta da wato kulawa ba mijinta kula da ba ‘ya'yanta kula da tsara gidanta wallahi thumma tallahi wannan aikin babu wani aiki a duniya wanda yake daidai da shi inda cikin aikin ɗaya mata ne kake tunanin akwai wata ONG da za a ɗauke ki wadda ta fi wannan aiki kake tunanin akwai wato wata akwai wata ma'aikata wadda za a ɗauke ki aiki ko ma miliyan nawa za a ɗora biyan ki wallahi tallahi macen da take tsaye wajen inganta kwakwalen ‘ya'yanta ta samar da su wallahi aikinta ya fi girma. Wani mai hikima ya ce a alimta asharafa wai ka san mutumin da ya fi daraja au ajalla ko wanda ya fi girma min alladhi yabni wa yushi wa anfusan uqula sama ga mutumin da shi yake gina hankula ga wata can an ɗauka ana gina hili ko ana gina hilin balo ita ce injiniya tana ta kuri ji take aikin ta yahi na masu zama aure ina ai ko rabin rabin ko dan yatsun su bake kama balle ka husu ke injiniya ce, kina nan kina tangal-tangal cikin maza, ita kuma waccan wadda ta zauna gidan aure, ɗan adam ne take ƙerawa, ke bulo da bulo ne ake haɗawa kina ba da ordin, kina sa ido. Idan kai aikin ki ɓangaren zinariya ne ko ɓangaren iranium, to ita wagga aikinta shine ta tado mazaje na gaske, masu hankali, masu ilimi, masu ladabi da biyayya, wanda al'umma za ta ci amfaninsu gaba ɗaya saboda kyaukyawar tarbiyyar da suka samu. Ka je ka bincika wato binciken da malumma suka yi ta yi a cikin nan da cikin can da ƙasashen turawa bisa kan matan da ba su aiki suke zaune gida da kuma matan da suke aiki ‘ya'yansu ba ɗaya ba ne wallahi. Duk macen da take zaune gida tana zaman aure, tana kula da aure, ba ɗaya ba ne da macen da ita banda aure kuma tana da wani aiki daban da take yi. dole ne ‘ya'yanta sai sun samu tangarɗa na tarbiyya saboda rashin uwa gwalgwadon rashin da suke samu na uwa gwalgwadon tawaya da baraka na tarbiyya saboda haka ‘yan uwa mata yana da kyau a kiyaye aikin gida duk yanda wasu yahudawa suke yawo don su ɓata kwakwalen mutane ko su wallahi zancen banza ne in ba yahude zai shekara ɗari yana wayar ma mutane da kai akan cewa mata su yi waje su huto mata su wallahi tallahi da an ja aya guda an yi sharhi shi nan duk wannan karatun nashi na shekara ɗari ya washe ka gano shiriri ta ce zalunci ne yaudara ne wato wuluwulu ne dan dai a ɓadda mai idon fara ƴan uwa musulmi yana da kyau mu gano cewa yana daga cikin abubuwan da suke zama sanadiyar lalata aure wanda suke hutawa daga ɓangaren mata akwai muna nama uwan miji. Mata da dama sun ɗauki uwan miji kamar wata kishiya ko wata maƙiya. To yana da kyau duk macen da Allah ya azurta ta da aure ta wanke zuciyanta fes ta rungumi uwan mijinta ta mata mu'amala irin yadda take ma uwarta. Sai a zauna lafiya. Uwan miji matsayin uwa take in akwai mutunci, in akwai girmamawa, inda gaske ne zaman aure kika zo, to irin yanda kike kallon mamaki haka ya kamata ki ɗora kallon mamman mijinki kar ki maida ta ita wata abu ce daban ke daban ita daban ke daban kina girmama uwarki kina wulakanta uwarshi kina wato kusanto da uwarki tayo cikin gida kana kokarin nisantar da uwarshi in kin yi haka baki so a zauna lahiya ba don haka ko kuma ƴan uwan shi wanda suke dangin shi wasu lokuta sai aikatari yana da ƴan uwan shi kannan shi ko magajiyan shi cikin gida guda sai ga mata ta ki zama kurum da su su kuma su ma idan ba su da kai wani lokaci sai su koma kamar kishiyoyinta suna jin bakin ciki wai an mata kaza ya kamata su dangin miji su sani dole ne miji ya yi wa matar shi abin da bai ma kowa ba cikin dangin shi saboda shi kula da ita tun da ya ɗauko ta daga hannun babanta to duk wani abin da take bukata na rayuwa bisa kan shi ne yake ya kamata dangin miji su san da wannan zancen ku zo kuna ganin wani dan uwan ku yana da samayyawa amma ku anya ba asiri ta mai ba anya kaza yawanci wannan wannan jahilcin ya fantsama cikin al'umma. Da zarar an gauna yana fahimtar juna shi da matar shi suna zaman lahiya sai ga dangi sun yi ca to a tashi tsaye lamarin wani sai a hankali an ya lamarin nan ba akwai kaza ba sai su je wai wai sihiri aka washi wani irin sihiri ne wannan sihiri ne na halal ya halatta mata ta kyautata mu mijin ta kyautatawa wanda zai ji yana iya yi mata komi to in yana mai kyautata mai ta yi ya je yana mata komi ku kuma kun ce sihiri ne kuna ta kulle kulle kuna ta kewaye ke ku za ku wahala ga banza saboda haka yana da kyau su dangin miji su fahimta yana da kyau ita kuma mata ta fahimta wadda Allah ya jarraba ta da dangin miji marasa fahimta to ya kamata ta san siyasar da za ta yi wajen tahiyar da su in ba haka ba wannan yana cikin abubuwan da suke kashe auratayya Allah ta'ala ya tsare auratayya na al'umman musulmi dama alqur'ani ya mamu umarni da kyautatawa tare da kowa to ina ga dangin miji ko uwan miji su suka yi cancanta da a ce kin kyautata masu kin kokarin inganta mu'amalar ki da su ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin dalilan mutuwar aure wanda suke zuwa ɓangaren mata shine neman saki. Da yawa daga cikin mata sun samu wani ciwo sabo shine ciwon neman a sake su. Duk lokacin da aka ce ta ita ce a sake ni, duk lokacin komi dumocin da aka yi ita ce a sake ta. Alhali kuma inda akwai hankali ba mace bace ya kamata a ce ta nemi a sake ta. domin yanzu ke in kika zo kika ce in ka haihu ga uwarka sakanne in dai kaza da kaza kika ba sai ce ya sake ki tuwa ki kasa ina ne aka taba samu cewa aure ya mutu shi namiji shi ya zama cikin matsala ko cikin wahala ko ya zama cikin ɗan lokaci kaɗan ne amma ke sai kin hishi takura sai kin shi shiga kunci saboda ke ce mace ke ake ɗaukar ɗawainiyan ki ke ake makomi saboda haka ƴan uwa yana da kyau ma a ƙarshe in karanto hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah ya ce duk macen da ta nemi a sake ta ba tare da wani babban dalili ba wanda ya kai a ce a saki duk macen da ta nemi saki ga mijinta ba tare da wani babban dalili ba kwararre manzon Allah ya ce haramun ne gare ta ta ji kamshin aljanna jin kamshin aljanna ba shiga ba aljanna an ce tun ana sauran shekara ɗari akai aljanna ake fara jin kamshinta to sai aka ce ita jin kamshin aljanna ma haramun ne gare ta ma'ana ko kusa kusa da aljanna ba za ta yi ba wannan ana zancen wadda ta ce mijinta ya sake ta kawai babu wani abu ko kuma kawai daga yar tattaunawa wadda ba ta kara ta karya ba amma in dai abin da ya sa ta nemi a sake ta har a musulunci tana da hujja to ba ta cikin wannan hadisi dan ka wani dubgau ya je zalunci matar shi ya dora ja mata wannan hadisin ka san dole sai ana sharhi sosai dan ana samu wani wanda zai je ya kwari matar shi ya kuntata mata kuma da ta ce a sake ta sai ya ja mata hadisi a'a hadisin sai da ya kawo kaidi magana annabi ce akwai hikima cikin ta ba sake take ba haka nan cewa duk macen da ta nemi a sake ta ba tare da wani hujja ba ba tare da wani laihi ba kenan in tare da laihi ne ba ta ciki in tare da hujja ne ba ta ciki idan abin da kan mata ya kai ta nemi ta rabu da kai to wallahi ba ta ciki amma idan bai kai ba to ita ce ake zancen cewa ka tabka babban zunubi kaba'ira kabira ce daga cikin kaba'ira ɗan uwa musulmi saboda zahi za mu takaitawa a nan wurin amma ina da wasu kalmomi guda hudu da zan faɗi kamin wato mu tada sallah kalma ta farko shine budewa da yin addu'a ga wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ta'ala ya ƙara kwararo alheri cikin ta Allah ya zaunar da mu lahiya wannan damuna Allah ya sanya mata albarka jagororin mu baki daya tun daga sama har ƙasa Allah ta'ala ya kama hannayensu ya cilasta su yin abinda zai zama alheri ko sun so ko sun ki kuna roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya cilasta su yin abinda zai zamo rahama ya zamo alheri ya zamo sanyin rayuwa da jin daɗi ga talakawa da al'umma ɗan uwa musulmi abu na biyu shine wato sako zuwa ga dukkanin wasu jagorori ba wai na maraɗi ba ko na Nijar na duniya gaba ɗaya duk wani wanda Allah ta'ala ya bashi kula da wata jama'a ɗan kaɗan ko wata al'umma mai yawa wallahi tallahi Allah ya lauta mai aiki mai nauyi yana iya zuwa wuta saboda shi saboda haka ba abin da ya dace ga duk wanda yake da jagoranci in ban da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya hankali da kuntata ma bayan Allah yi hankali da cutata ma talakawa miskinai waɗanda babu inda za su kai kuka sai wajen Allah. Duk wanda in kan mace shi babu inda zai kai ƙaranka sai wajen Allah wallahi ka yi hankali da mace shi. Domin Allah nan da yake faɗa ma baya kwana, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Gangadi baya kama Allah balle kwana. Saboda haka Allah yana nan kuma shine alƙawalin sai ya taimaki wanda aka zalunta. saboda haka lalle ne duk mutumin da Allah ya ba shi jagoranci ko kula da wata al'umma yana cikin hankali yana cikin iya shugabanci duk lokacin da za a tsara wani abu cikin wannan al'ummai da kake shugabanci to babban ma'aunin da ake fara dora shi babu kuntata ma talakawa da musguna musu in aka ga a akwai sanya talakawa cikin halin ha'ula'i da kunci da takura to duk girman maslaha sai ai hakuri da shi yana cikin babban ma'auni duk mutumin da yake shugabanci bai damu ba kawai da ya tuno wani abu sai ya zarta bai damu ba talakawa za su mutu za su yi rai za oho kawai shi abin da ya hango shine zai zartar to wannan akwai gyara cikin tahiyar da lamuran shi yana cikin tsari mai kyau duk jagora na kwarai wanda da gaske ne yana jagorancin talakawa dan amfaninsu to wallahi ba zai yi abin da zai tura su cikin kunci ba ya cutar da su, ya takura musu, ya sa su kukan jini, ya sanya su babu inda za su tahiya dole sai su daga hannu su gaya ma Rabbul Izza, to Allah ta'ala yana ji, ina tuna ma duk wani jagora da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah ya addu'a ya ce, Ya Allah, duk mutumin da ya karɓi jagorancin wani ɗan abu na al'ummata, sai ya ƙuntata masu Allah ka ƙuntata mashi. manzan Allah ya ce, Duk mutumin da ya karɓi jagorancin wani ɗan abu na al'ummata, sai ya matsa masu Allah ya matsa mashi, in ya takura masu Allah ya takura mashi, in ya ƙuntata masu Allah ya ƙuntata masu, wannan addu'a kana kwankwanto a kanta? Wallahi in ka ƙuntata sai ka ga kunci, wallahi sai ka gane shi. Kuma in Allah ya ga dama ya ƙyale ka kai ta rayuwa baka ga kuncin ba, to abin ya ma ya hatsari. sai kuncin naka kenan babba ne na lahira ne zaka gani tun daga kabarinka ai kama ga kuncin shine sauki ka ga matsalai ka ga sakamakon mugun aikin naka shine dan sauki sauki amma idan Allah ya tattara maka laifukanka ka karanta Ali Imrana Allah cewa ai kad waɗanda wato kad waɗanda suke zalunci su yi tsammanin muna musu sassabci ne kawai saboda alheri a gare su Allah ya ce innama muna musu sassabcin nan ne saboda su ƙara zunubi yi da cika wato sikelinsu na zunubi. Sannan manzan Allah ya addu'a ya ce, “Ya Allah, duk mutumin da ya karfi jagoranci na wani ɗan abu na al'ummata, sai ya sauƙaƙa masu, ya Allah ka sauƙaƙa mashi. In ya tausaya masu manzan Allah ya ce, Allah ya tausaya mashi. In ka nuna jin ƙai da rahama ga bayan Allah, manzan Allah ya addu'a kai ma Allah ya ji ƙanka ya yi maka rahama ya tausaya maka. saboda haka duk mutumin wato duk musulmi ko ma wani matsayi kan rika tun daga matsayin shugabanci na ƙasa gaba ɗaya har zuwa ƙasa duk matsayin da ka rika ya kamata ka ɗora tun da wannan hadisi duk abin da zaka zartar kar kawai izza da jin cewa ku ke karyawa inda ba gaba wannan izzar ta jaka ta kai ka mahallaka wallahi katanga za ta kai ka ta kwabro kuma tun a nan duniya sai ka gane an samu matsala kamin a je lahira saboda haka yana da kyau jagorori baki ɗaya wato su san da wannan. Abu na gaba, ‘yan uwa musulmi, a kwanukan baya mun yi ta hudu ba bisa kan auren jinsi wanda aka zo aka yi kwaramniya tsakanin mutane da wato alƙalai na ƙasar Nijar, inda aka ce ma kwata-kwata babu doka. Alƙalai suka ce ma ai babu wannan dokai kwata-kwata babu ita. Muka yi ta kira ga cewa ya kamata in babu a tabbatar. To mun samu kyaukyawan albishir na cewa wannan dokai ta auren jinsi an riga an sa mata hannu a Nijar. Yanzu yanzu an samar da doka wadda za a ɗora zartarwa waɗanda suka yi auren jinsi wanda suka yi wannan aiki Allah sa masu albarka. Allah ya kama masu cikin al'amuransu. To amma akwai sauran rina a kaba. Domin na tambayi wani wanda suke kula da shari'a na Nijar, na tambaye shi game da wannan lamari sai ya ce, eh har yanzu mu alƙalai ba mu da ikon yin hukunci da wannan doka. ya ce saboda idan gwamnati ta sa hannu to akwai abu na biyu shine sai an watsa wannan dokai a gidajen jarida da tele an tabbatar da cewa kawai dokan nan an watsa ta yace to wanga yayi saura yanzu suna nan suna neman a watsa to watsa wannan muna roƙon kamar yanda aka yi ƙarfin hali aka dambar hannu mun sa akwai matsala abin yana da girma saboda ba ƙasa bace kaɗai duniya ce matsala ne duk wanda ya sa hannun nan yana akwai tsoron da yake shi da kanshi amma insha Allah ba abin da zai faru da izinin Allah Allah ta'ala zai baka kariya to sannan muna roƙon waɗannan jagororin kamar yanda suka yi karhin hali suka lauta ma wannan dokoki hannu ya kamata su yi da ciki aikin su shine a watsa dokokin nan dan ya zama yanzu kowane juji yana iya zartar da hukunci da waɗannan dokokin abu na ƙarshe wanda zan yi magana akan shi ‘yan uwa musulmi shi ne abin da ya shahi ɗan rusau wanda aka yi. Allah ta'ala muke roƙo da rahamar shi ya roshe mamu duk wani bala'i. Allah ta'ala ya tabbatar mamu da duk wani alheri. ‘Yan uwa musulmi, ɗan rusau, wanda wato gwamnati take nan tana yi yanzu, kuma mutane suke ta cece kuce a kai, wasu talakawa waɗanda abin ya shafa suke ta zage-zage da baƙaƙen maganganu. To bisa kan wannan mas'ala ta ɗan rusau akwai abubuwa guda biyu yadda ya kamata mu sani. Abu na farko shine gwamnati ko ma wace irin gwamnati ce a duniya tana da ikon ta kwace gidanka ko hilinka ko da kai ka sayi kayanka kuma ka bi doka kuma ka bi tsari tana da damar in tana son ta yi wani abu na amfanin jama'a ko wani abu wanda zai zamo duka jama'a ne za su amfana, to tana da damar ta zo ta ce na gidan nan naka nike son ka tashi ka bani kwalta za mu biyo da ita ta nan misali. A dokance kuma ko gwamnatin musulunci ko ma wace iri ce na ci, wannan tana da damar ta yi haka. Ya kamata wato talakawa bayan Allah su san da wannan. Duk inda za ka je a duniya, ko ma wace irin gwamnati tana da damar kana zaune cikin gidanka wanda ka saye da ka na halal kuma ka bi dokoki da tsari wajen saye amma daidai ne gwamnati in ta ga za ta yi wani abu na amfanin jama'a domin ko a musulunci an ce maslaha ta jama'a da yawa ana gabatar da ita akan maslaha ta ɗaiɗaikun mutane haka saboda kai kai kaɗai ko da haza ka takura ya halatta in dai jama'a da yawa za su amfana su samu ci gaba da walwala da sauransu wannan na farko kenan abu na biyu a doka ta ƙasa, kamar yadda ban yi wannan magana ba sai na tambaye masana doka. A doka ta ƙasa, gwamnati ba ta da damar ta zo ta ce ta kore ka ko ta roshe ma gida wanda ka mallaka ka saye sai bayan ta gama biyanka. Kenan kamar yadda take da ikon ta ce tana son gidanka, amma in ta ce tana so abu na biyu da ake so shine mi. ta turo masana ƙwararru su kalli gidanka su shiga ciki su bincika su ga wannan gidan naka akan kiyasi zai kai miliyan nawa. in aka ce wannan gidan naka zai kai miliyan goma, to a dokance ba daidai ba ne gwamnati don ta baka miliyan tara ta zo ta rushe shi, dole sai ta iya cika ma goma In aka ce wannan gidan naka zai kai miliyan goma, a dokance ba daidai ba ne gwamnati don ta baka miliyan tara ba ta iya cika ma ɗaya ba kawai ta turo a roshi. Kenan wannan ba daidai ba ne a kan tsarin doka, saboda haka nan kira na duka ɓangarorin guda biyu ne, talakawan da gwamnati ta roshe masu wajaje saboda tana buƙatar wajajen, matuƙar sun saye wajajen da tsari na ƙasa ya kamata wato su daina zage-zage tun da gwamnati ta biya su. In kau gwamnati ba ta biya su ba, to kira zuwa gwamnati ya kamata ta gaggauta biyan su haƙƙinsu domin ba daidai ba ne a zo kai tsaye mutum ba a san yaye ba a rayuwar shi wani fa shekaru yayi yana neman ya mallaki gidan zama wani ma rayuwar shi ce ta kusa karewa tun yana dan saurayi yake ta fafutuka ya samu wurin zama yanzu ko da tsuha ya zo mai ya mallaka rana tsaka sai aka ce an roshe kuma ba a ba shi ko sisi ba kai ba ni tsammanin gwamnatin Nijar ta haka ba ni tunanin a ce gwamnatin Nijar wannan wanda muke kyauta ta mu zato mai tausayin talakawa ce a ce kawai ta zo ta nan na guje gidajen mutane ba tare da ba su ko sisi ba tunda tsarin doka shine tana da damar ta karbi hili ko gida ko ma na waye amma in ta karba sai ta baka madadi hasali ma ba za ta karbe ba ko ta roshe sai bayan ta biya ka haka muna kira ga gwamnati bayan Allah da aka rarroshe ma wajaje da kuma waɗanda ake ƙoƙarin kakkarɓe mai hilaye a yankin gidan kaji a nan cikin maraɗi da ma dukkanin sauran jihohinmu na Nijar muna kira dan girman Allah ga wannan gwamnatin wadda kowa ke kyautata mata da tokar ta ɓata rawanta da tsalle. Ta yi ƙoƙari ta yi abin da ya dace. Ta yi ƙoƙari ta yi abin da ya dace. Dokokin nan naku ne, haka ku bi su ku tsare kawai. Saboda haka duk wanda aka karɓan mai hili, matuƙar ba a bashi ba, don Allah duk wanda ba a biya ba a yi gaugawan biyan shi saboda talakawa su ƙara natsuwa su ƙara samun garanti game da cewa gwamnatin nan ta talakawa ce. Da haka muna roƙon Allah da rahama shi da tausayin shi ya tausaya mu baki ɗaya, ya watso ya kwararo ya malalo ya shatato rahama shi a cikin ƙasar mu ta Nijar, muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin wanda zai samu ɗaukaka a cikin ƙasar mu ta Nijar, talakawa su huta su ji daɗi su yi farin ciki Allah ka ɗaukaka shi. Dukkanin wanda zai samu ɗaukaka a cikin ƙasar mu ta Nijar, talakawa su shiga kunci da takura da musguna su shiga wahala Allah ka kaskantar da shi. In ka ɗaga shi Allah ka tika shi ga ƙasa. Ya Allah muna roƙonka idan wani matsayi gare shi Allah ka karɓe kayanka, idan ƙarfi gare shi Allah ka raurana shi, idan rauni gare shi Allah ka ƙara mai rauni, idan lahiyar shi lau Allah ka aza mai ciwo, baƙin ciwo, idan ɗan birni ne Allah ka maida shi kawai, idan kawai yake Allah ka bar shi can kuma ka aza mai ciwon zauna ka huta. Sai da sallah.